الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha takwas ga watan rabi'u sani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da tara ga watan august 1998 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasir din albani ya hasibahullahu ya ce wa qala al-imam al-muzanni aidan har wa yau al-imam al-muzanni ya ce almajirin al-imam shafi'i kenan يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة mutumin da ainihin wato yake ya halatta a yi saɓani kuma har ya riya cewa idan malamai biyu suka yi ƙoƙari kowa ya iyakar iyawarshi akan wata matsala wa qala ahaduhuma ɗaya daga cikinsu yace halalun halal wal akharu haramun ɗayan kuma yace haramun المظني يتي أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق to wanda yake kowane ɗaya daga cikin biyun nan sun dace da gaskiya to sai mu zanni ya ce sai a ce da shi a bi aslin kulta haza an bi kiyasi kana da wani dalili a cikin alkur'ani ko sunna da yasa ka faɗi haka shine asali ko kuwa ka faɗi wannan ne ta hanyar kiyasi fa in kala bi aslin in ya ce da ainihin wato asali ne ma'ana yana da dalili qur'ani ko hadisi ila lahu sai a ce da shi kaifa yakunu aslan wal kitabu yansil ikhtilaf yaya za a yi a samu ainihin wato ka ce magana ka da ka faɗa tana da asali daga qur'ani gashi kuma qur'ani din yana kora saɓani wa in kulta bi qiyasin in kuwa ainihin ka ce da qiyasi ne ka faɗi wannan magana kila sai a ce kaifa takunu al-usulu tansil khilafa to yaya za a yi qur'ani da sunna waɗanda su ne asali suna kora saɓani wa yujawwizu laka an tuqisa alaiha jawaz al-ikhtilaf kai kuma kaga cewa ya halatta gare ka kai kiyasi akan cewa ya halatta ayi saɓani hadha ma la yujawwizuhu aqil mai hankali ma ba zai halattar da wannan ba fadlan an alimin balle mutumin da yake malami ne wato idan mutum ya ce malamai biyu in suka yi saɓani akan matsala ɗaya wannan ya ce haram wannan ya ce halal sai a ce kana da dalili ƙur'ani ko hadisi in ya ce sai a ce to yaya za a yi ƙur'ani da hadisi ya halattar da saɓani a ƙarƙashin magana ka gashi kuma ƙur'ani da hadisi na hana saɓani in ko ya ce a'a ƙiyasi ne yayi sai a ce to dan me ƙur'ani da hadisi suna hana ainihin ƙiyasi kai kuma ainihin suna hana saɓani kai kuma za ka yi ƙiyasi ka hukunta ainihin wato ƙiyasi akan ƙur'ani da hadisi wannan magana a shekul allamatul albani ya ce almasdar sadiq ka duba ainihin littafin da ya gabata shine jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na al-imam yusuf ibn abdul barri an-namari a cikin juz'i na biyu shafi na tamanin da tara fa in qala qa'ilun to ta iya yiwa wani yace yukhalifu ma zakartahu an al-imam malik maganar da kai albani ka faɗa to ai abin da kuma ainihin wato yukhalifu ma zakartahu an al-imam malik أن الحق واحد لا يتعدد maganar da ka faɗa ka ce imamu maliku ya faɗe ta cewa gaskiya guda ɗaya ce ba ta karkasuwa ma ja a fi kitabil madkhal al fiqh lil ustaz az-zarqa maganar da ta zo a cikin littafin al madkhal al fiqh na ainihin wani profesa mai suna az-zarqa to wannan magana da ya faɗa ya danganta ga imamu malik to ta saba wa kai kuma wadda albani kace kai kuma daga imam malik kai ka ce daga malik maliku ya ce gaskiya kwaya ɗaya ce ba ta karkasuwa shi kuma wannan profesa ya ce ainihin ga magana daga malik imam malik kuma yana son ya nuna cewa duk wanda aka ɗauka ta yi daidai to yaya za a yi da waɗannan maganganu na ku kenan ga ta ce a cikin jizi'i na ɗaya na wannan littafi malamin ya faɗi wannan magana shafi na tamanin da tara الأستاذ الزرقاء يقول ولقد هم أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختار مذهب أن يختار مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ da al'imamu abu ainihin wato sarki abu ja'far al-mansur ɗaya ne daga cikin sarakuna na ainihin banul abbas to wannan sarki da shi da ainihin harunar rashid sun yi ƙoƙarin da ainihin wato zaɓi mazhabin imamu malik da kuma littafin imamu malik al-muwatta kanunan waɗannan littattafai su zama musu sune doka su ne tsarin mulki su ne constitution qada'iyan wanda za a rinka yin hukunci da shi lid-dawlati al-abbasiyya ga ainihin gwamnatin Bani al-Abbas fanahahuma malikun sai al-imam malik ya hane su an zalika game da wannan magana wato abu ja'far al-mansur a zamanin shi ya nemi ya aikata haka sai imam malik ya hana shi daga bayan shi kuma aka zo aka samu harun rashid shi ma ya nemi ya haka imam malik ya hana shi wa qala imam malik yace da su inna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhtalafu fil furu sahabban ma'aiki sun yi sabani game da furu'a game da fiqh wa tafarraqu fil buldan kuma sun warwatsu a cikin garuruwa wannan yayi nan wannan yayi nan wa kullun musibun sai imam malik yace kuma kowanne daga cikin sahabbai da suke sabani din nan to ya dace ainihin akan abin da yake faɗi wato abin da yake faɗi daidai ne to yanzu waccan magana da kai albani ka faɗa ka ce maliku ya ce gaskiya abu ɗaya ce al-ustazu zarqa kuma ya ce ga imam malik ya ce waɗanda suke sabani cikin sahabbai din nan kowanne akan gaskiya yake daidai ne to kaga maganganu biyu ne daga imam malik ɗaya amma sun saba wa aqulu to ni albani albani ne littafi sai ce da kai إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله وأن اللاباري كم سننين كما أبنون دي شحرة دقى إمام مالك لكن قوله في آخرها سيدي ما جند أكا شيء من دقى قرشي إمام مالك ياتي وكل مصيب هو الشيء دقى شكي أكا أوكا ديديني مما لا أعلم له أصلا في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها yace daga cikin ainihin wato riwayoyi da littattafan da duk na bincika gaba ɗaya to ban ga asalin wannan magana cewa imam malik ya ce wa kullum musu kowanne daidai ne ba don haka a ƙasa sai malam yace raji ilintiqa ka karanta ka koma ka karanta littafin alintiqa'u fi fada'il salasati al-a'immati al-fuqaha ibn abdul barri na ibn abdul barri a cikin shafi na 41 wa kasf al-mughta fi fadl al-muwatta da kuma littafin kasf al-mughta akan falalar muwaffa a cikin shafi na shida zuwa na bakwai lil hafiz ibn asakir na al hafiz ibn asakir wa tazkiratul huffaz da kuma littafi mai suna tazkiratul huffaz lil zahabi na al imam zahabi tarihi ne yayi na manyan malamai amma mahaddata mahaddata daga cikin malamai na sunna to sai ainihin tarihin su to a mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da casa'in da biyar a nan za ka duba wannan magana yace to duk waɗannan littattafai da na duba da suka ruwaito wannan zance daga Imam Malik to babu wanda na ga ya ce wa kullum musibin kowanne daidai ne Allahumma illa riwayatan wahidatan akhrajaha Abu Nu'aym fil Hilya yace sai dai riwaya kwaya daya wadda naga Abu Nu'aym al-Asbahani ya fitar da ita a cikin littafin shi Hilyatul Awliya'i mujalladi na shida shafi na 332 bi isnadin da isnadin da ya zama fihi al-Miqdam ibn Dawud a cikin isnadin akwai al-miqdamu dan dawo wa huwa mimman awradahu az-zahabi fi dhu'afa shi kuma miqdamu na daga cikin mutanen da al-imam az-zahabi ya lissafo su daga cikin mutane masu rauni a cikin littafin shi kitabu dhu'afa'i wa ma'a zalika tare da haka kuma ma tare da cewa wannan mai rauni ne ya ruwaito wacce riwaya fa inna lafzaha yadda lafazin ta yazo wa kullun inda nafsihi musibun imam malik a wannan riwaya da bata inganta din ba ma cewa aka ya ce kowace fatawa daga ciki na sahabbai aka ɗauka to a wurin shi daidai ce kun ga da bambanci da waccan da ta ce wa kullum musu waccan da ta ce duk daidai ne to ba ta da asali ba inda aka samu ta ma domin shi wannan al'ustazu zarqa wannan mutum ne mu'asiri a wannan zamanin yake in ya faɗi magana dole ya faɗi ina ya kiro ta ina isnadinta to bai kawo ba kaga ba ta da asali to inda aka samo tana da asali shine isnadi sai kuma aka sami isnadin akwai wani da iji a ciki a cikin matanin kuma ya sha bamban da asalin mu wanda muke tattaunawa wanda mu muke tattaunawa akai shine wa kullum musibun shi kuma wannan ya ce wa kullum inda nafsihi musibun ma'a ma fihi min ad mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai al-shaykh al-allamah al-albani yace fa qawluhu fa qawluhu inda nafsihi yadullu ala anna riwayat al-madkhal madkhula maganar da ainihin yace kenan inda nafsihi a cikin wacce riwaya wadda take da'ifiyar ma to na nuna maka akan cewa riwayar da ta zo a cikin littafin madkhal to madkhula shigar da ita aka yi me kenan wannan a cikin ka'ida ta arabiya jinas kenan wannan jinas jinas shine kalma ainihin wato ta zo daidai wa daida wadda wannan kalma irin ginin su daya irin tsarin su daya amma ma'ana kowace da fata to sai a kira wannan jinas alma'u min alma'i alma'u min alma'i a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya cikin bukhari da muslim da sauran littafai annabi ya ce ba a amfani da ruwan wankan janaba sai in ruwan maniyi ya fita to yanzu alma'u na farko daban ne da alma'u na biyu don haka dole bayan ka koyi ilimin hadisi sai ka je ka koyi larabci ka iya nahawu ka iya sar ka iya balaga to daga nan ne za ka rinka gane irin wannan sirrin alma'u min alma'i ba za ka zo ka fasara a mutane ruwa daga ruwa wannan muguwar fasara ce kai kanka baka san abin da kake faɗi balle masu jinka ma'ana alma'u na farko ruwan wankan janaba bai halatta a je a ɗauke shi a wankan janaba ba min alma'i sai in ruwan mani ya fita a lokacin jima'i wannan hadisi abin da yake nunawa in ka sadu da matarka baka fitar da mani ba to babu wanka ainihin a kanka to haka hukuncin yake a farkon musulunci daga ƙarshe ne ma'aike zai ce matuƙar kan azzakari ya ɓata a cikin farji mutum ya maniyi ko bai maniyi ba wanka ya wajaba a kan shi amma ni na kawo wannan ne don in buga misali kawai akan wannan ka'ida jinasin kenan to jinas take biyu ne akwai jinasin tamun cikakken jinas shine irin wannan kalmar ya zama ginin su ɗaya alma'u min alma'i to sai ake jinasin tamun akwai jinasul istiqaq sai zama asalin kalmar wannan ainihin an tsago ta ne daga asalin su daya amma kuma ginin su daban-daban to shine kamar nan da yake al-madkhalu madkhula gashi asali duk daga dakhalan ko dukhulan amma gashi al-madkhalu madkhula riwayar littafin al-madkhal to madkhula riwayar littafin al-madkhal mashiga to shigar da ita aka kaga ko da Hausa kalmar ta yi iri daya to wannan shi ake kira aljinasu a cikin ilimin balaga shi ne ake kira kalma mai harshen zomo a karatun hausar boko shi ne da turanci suke kira homophone ma'ana kalmomi biyu ne amma ginin su iri ɗaya ko ba iri ɗaya ba asalin su ɗaya amma kowace sai ta bayu da ta ainihin ma'anar to ita ce nan a shekul alamatul albani irin wannan a cikin maganar الشيخ الألباني يقول وكيف لا تكون كذلك يا يا ذا أيكو بذا أشي وأن رواية شجد إيش أكيبا وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك domin ita wannan riwaya da muke magana ta saba wa riwayar da amintattu mutanen kirki suka ruwaito daga Imam Malik annal haqqa wahidin cewa gaskiya abu ɗaya ce la ya ta'addadu ba ta karkasuwa kama sabaka bayani kamar yadda bayani ya gabata jiya ba mun karanta ba daga ɗan ƙasin daga ashabu to manyan almajiran imam malik sun ba da labarin cewa imam malik ya ce gaskiya abu ɗaya ce ba ta karkasuwa sai aka zo aka samu wani isnadi mai rauni daga wani mutum mai suna mai ƙidamu ɗan dawo wanda ba a san shi ba ba shi da dangantaka da imam malik can yake nesa da zamanin imam malik kuma mutum mai rauni ya zo ya ce imam malik ya ce duk wanda aka bi a wurin shi daidai ne to aka zo kuma aka samu wannan riwaya wadda ba ta da ko isnadi a cikin wannan malami wanda yake rayuwa a cikin wannan zamanin kuma yazo yake ai gashi Imam Malik ya ce duk daidai ne na to dan me za a watsar da riwaya sahihiya daga Imam Malik daga almajiran shi da kowa ya san shi a karbi maganar da ba ta da asali kawai dan ta daidai da son zuciya abin da malam yake son ka fahimta kenan sai yake wa ala hadha kullu al-a'immati min as-sahabati wa tabi'ina والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم yace akan wannan fassara da kaji Imam Malik ya yi cewa gaskiya kwaya ɗaya ce to haka dukkanin limamai suka tun daga kan sahabbai da tabi'ai da limaman fiqh guda hudu din nan waɗanda ke kokarin gyaran addini da ma waɗansun su dukkanin su sun yarda akan cewa sabani kuskure ne ba rahama bace sa'an nan kuma babu yalwata dangane da saɓani ba za a ce duk wanda ka bi kayi daidai ba sai a ce a lalle gaskiya kwaya ɗaya ce ɗaya kuskure ɗaya kuma daidai قال ابن عبد البر ابن عبد البر babban malami yake a cikin juz'i na biyu shafi na 88 daga cikin littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi yace walau kana sawabu fi wajhaini mutadafi'aini da a ce gaskiya za ta iya tabbata ta fuskoki biyu masu karo da juna ma khaffa as-salafu ba'dhum ba'dan da magabata ba su kuskurantar da sashen su ba su ji hadihim game da kokarin su da suke yi wa qaba'ihim da kuma hukunce hukuncen su wa fatwahum da fatawoyin su da a ce gaskiya duk inda da ma'ana duk inda magana ta zo wannan ma ta zo suna karo da junan su a ce duk daidai ne sai da sahabbai ba su rinka cin gyaran junan su ba ko ba duk wanda ya faɗa sai ce a ta duk daidai ne tunda ko ya saba ba komai wan nazru ya aba an yakuna shay'u wa bidduhu sawaban kullahu malam ibnu abdul barri yace ai a kyakkyawan nazari ma da dubi yana nuna cewa ba zai yi abu da shi da aka san shi duk gaba ɗaya su zama daidai ba jama'a zai yi ka haɗa hancin wuta negative da positive ka haɗa su a wuri ɗaya kuma ka ce kada su spark kar su farfatsun wuta ba zai yiwu ba abu da kishiyar shi a haɗa shi a ce kuma duk daidai ne ba zai yiwu ba walaqad ahsana man qala malamin da ya rera wannan waka yake isbatu biddaini ma'an fi halin aqbah ma yaku ma ya'ti min al mahal haɗa abubuwa biyu masu karo da juna a hali ɗaya to munin da wannan abu zai zo ya fi muni fiye da ake yin halin abin shi kaɗai ne kamar misalin da mai wuta negative da positive yadda za ka haɗa ainihin yadda za ka kama ainihin wannan positive ɗin ko kuma negative ɗin wato yadda za ka kama ɗaya daga cikin su kai maka illa to da za ka haɗa su ka rungume gaba ɗaya illar kuma sai ta fi yadda hanci da ya maka to haɗa abubuwa biyu masu karo a lokaci guda barnar da zai zo da shi ya fi barnar da ainihin aka saba ya zo da ita ta hanya ɗaya jama'a mun fahimci wannan ko to shine wala yake haƙiƙa wanda ya rera wannan waka ya kyautata shi ibn abdulbar ne ya kawo ta a cikin wancan littafi na shi har yau dai ashekul allamatul albani bai gushe ba yana kawo ainihin wato irin shubuhohin da suke kawo mutane don kasu bi sunna yana bi yana kwankwatsa su da alƙalamin shi yace fa in qila to da kuma za a ce idza sabata anna hadhihi riwayata batilatun anil imami to in ya zama ya tabbata kamar yadda ka faɗa cewa wannan magana da aka karɓo daga imam malik magana ce da take ɓatacciyar magana ba ta tabbata ba cewa imam malik ya ce duk wanda aka ɗauka daidai ne falimaza abal imamu alal mansuri an yajma nasa ala kitabihil muwatta to me ya hana imamu malik kenan ya ainihin wato yadda sarki mansur ya ɗora mutane ya zama duk suna aiki da muwatta walam yujibhu ila zalika me ya hana imam malik bai ansa ba kun fahimci wannan tambaya ta iya ka ce to tunda an ce riwaya bata inganta ba to wane dalili kenan ya hana ainihin wato imamu malik ya yadda a lazimta mutane aiki da muwaɗa abin da ake nufi shine wannan sarki ne ya ce ala gafarta malam ina roƙon izininka zan ɗauki littafinka a yaɗa shi a ce dole kowa ya saki duk abin da ya sani ya aiki da shi imam malik ya ce ban yadda da haka ba mun fahimta to a waccan riwaya mai rauni sai aka ce imam malik ya ce saboda mutane sun ainihin wato ba da fatawoyi mabambanta to duk daidai ne to tunda aka ce wannan magana bata tabbata daga Imam Malik ba to wata takamaimiyar amsa ce Imam Malik ya bayar الشيخ العلامة الألباني يقول فأقول شيء كذا كي أحسن ما وقفت عليه من الروايات ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث yake amsa mafi kyau wadda na sadu da ita daga cikin riwayoyi da suka inganta ita ce amsar da babban malami ibnu kafirin ya faɗi a cikin littafin shi sharhu ikhtisari ulumul hadith muqaddima ta ibn salah ai dama ana kiranta ulumul hadith to ita ce ibn kasirin ya dauke ta ya rairaye ta ya kuma tsara mata wani abu aka samu babban malami a Sheikh Ahmad Shakir ya zo yi mata sharhi to shi albani yayi wa wannan ainihin sharhi na Ahmad Shakir akan ikhtisar ulumul hadith ta aliki kamar shekaru 40 da suka wuce sai aka samu wani babban almajirin shi Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari mun fahimta Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari wanda suna can tare yanzu a can Amman sai ɗauki wannan littafi da ikhtisar ulumul hadith din da sharhin Ahmad Shakir din da ta'aliqin Albani din sai ya hada gaba ɗaya sai ta'aliki akan su sai aka buga sai ya zama an buga shi a cikin mujalladi biyu maktabatul ma'arif wadda ke Riyadh ita ta buga wannan littafi ana siyar da shi a kasashen Saudi Arabia da sauransu to shi ne yace ga shi wannan magana ya ɗauko ta daga cikin shafi na talatin da ɗaya wato tsohon bugun kenan ya amfani da shi wa huwa annal imama malik qala abin da imam malik yace innan nasa qad jama'u mutane sun tattara ilimi sun tattara karatu wa tala'u ala ashiya'a mutane kuma sun leko wasu abubuwa lam naqali alaiha waɗanda mu bamu je mun leko su ba to in ka turfasa mutane kace sai sun yi aiki da iya abin da muka sani baka cike su ba dan Allah to wannan ita ce kyakkyawar amsar da abin da ya inganta amma imamu malik bai ce a'a sahabbai sun yarda a garuruwa don haka duk wanda ka ɗauka ya yi wannan riwaya mun ji wannan riwaya da aka ce duk wanda ka ɗauka ya yi riwaya ce batila wannan riwaya kuma da aka ce imam malik ya ce kowanne daidai ne a wurin shi riwaya ce za'ifa ta da me kenan ta zama munkara domin riwaya munkara ita ce mutum mai rauni ya ruwaito magana daga malami sai ya zama ya saba wa ɗaliban wannan malami mutanen kirki to wancan miqdamu dan dawuda ya yi riwaya daga imamu maliki shi mutum ne mai rauni ya saba wa ɗalibai guda biyu na imam malik waɗanda suke asiqatul asbati anil imam malik dan haka fatakunu riwayatahu riwayatun munkara la tahillu an yahtajja biha bi halatta ay hujja da ita ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce amsar da ya bayar cewa mutane sun tattara karatu sun yi inda ba mu yo ba don haka ba za a turfafa mutane ba a wato a bar mutane wanda ya gama wadda ta miki ya dauka wanda ya gama ta miki zai aje ya dauki abin da ya gaba ya dauka don Allah ba a zauna lafiya ba amma ku ce shi kenan sai mutane sun yi aiki da risala sai mutane sun wannan mutanen can kenan da can da ake zaune ba a yin karatu sai ku turfafa mutane sai su ta bautawa Allah a karkashin qawaidi ma Allah ya saka da alheri Allah ya ji kansu amma wallahi yanzu mutane sun miƙe zunzurutu suna karatu yanzu karatu ya wuce matsayin muktasar fa jama'a yanzu ana magana qur'ani ne da sahihul bukhari muktasar sai dai a ɗauke shi a yi nazarin shi dan a san yadda za a suranta matsaloli amma wallahi mutane sun ci gaba wajen karatu fiye da yadda kuke tsammani ba bacci mutane suka zauna su ne ba mutane suna ta yawo suna koyon karatu sun shiga ƙasashen duniya sun je suna koyon karatu a je a ƙage mutane akan irin tsarin da ake tafiya shekaru sittin da suka wuce ai kun ci tsarin ilimi kun ci addinin musulunci wannan na daga abin da ya kawo addinin musulunci ci baya wallahi duk sauran ilmomi an ci gaba an ƙara gaba an ƙara gaba mu ko mutane an damfara mutane an da suke suka samu mutum shi kenan ya je gaban malami zai koyi addinin musulunci madadin malami ya ce to ka siyo arba'una hadis ko ka siyo umdatul umdatul ahkam wannan ta hadisi sai ce miki to ka siyo qawaidi ta gwamma a fara da wannan to yaya za a yi maganar wani ta fara shiga zuciyar shi tun san da ya zo ɗalibtaka ya za a ya zama liman ba zai gabatar da maganar wani ba shi ma haka malamin ke koya mu ana zuwa sai a ce to za ka siyo qur'ani za a fara koya maka daga fatiha ko daga amma ko daga inda aka ga ya kamata sannan za a rinka koya maka umdatul ahkam hadisai ne daga annabi sallallahu alaihi wa sallama al-hafiz al-maqdisi ya ware shi a dan karamin littafi ya tattara haka kamar girman risala cikin Bukhari da Muslim kaɗai ya ɗibo waɗannan hadisai sai a zo ana koya mutum ibada a cikin kai malami sai zaka ɗauna yin musu sharhi in ka karanta musu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaza a sallah ya fahimci hadisi ya fahimta eh to shikenan sai a fitan musu da fa'idoji waɗanda zai fahimta a cikin hadisi amma a ce kwakwalwar ba za ta iya riƙe ba ya ga kwakwalwar ta iya riƙe magana wani ba za ta iya riƙe ta Allah da annabi ba ku gwada ku gani mana ku gwada ku gani mana kuma kwakwalwar mutane ne yanzu irin na da ne mutane kuna jin balidai ne haka suke gasu nan kamar tumaki ba su fuskanci inda aka dosa ba a cikin ilimi ku je ku sami yara irin yan shekara goma goma ku gani ku fara karantar da su bulugul maram ku ga in ba su fahimta ba ba a nuna mutane bane balle a ce sun kasa Allah ya shiryar da mu wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi الشيخ العلامة الألباني يقول كذا وأن نانونا مكة cikakken ilimi da imamu malik yake da shi da kuma adalci da yake da shi dan Allah yanzu kai ka rubuta littafi mai anguwar anguwar ku ko sarkin garin ku yace to Allah gafarta malam littafin ka zan sa duk wani littafi a soke shi littafin ka kawai za a aiki da shi sai ka ji Allah ya saka da alheri wallahi Allah ya saka da alheri Allah ya yauka mulkin ka amma imam malik sai a a bar mutane sun leko sun tattaro inda ba mu tattara ba wanda ya ga zai aiki da mu fa ya aiki da ita wanda ya ga ba zai da shi kenan to shine al-Sheikh al-Albani yake sara wa imamu malik yake wannan na nuna maka cikakken ilimi da tsoron Allah na Imam Malik da kuma adalci don in ba adalci ba babu yadda za a iya faɗin haka kama qala ibn kathir rahimahullah ta'ala kamar yadda shi kansa al-Imam ibn kathir da ya kawo wannan magana haka ya faɗi a cikin wannan littafi fa sabata anna al-khilaf sharrun kulluhu الشيخ الألباني يقول to daga nan ne za ka tabbatar da cewa saɓani baki ɗayan su sharri ne walaisa rahama ba rahama bane walakin minhu ma yu'akhadhu alaihi al-insanu sai dai daga cikin saɓani akwai wanda za a kama mutum a kan shi ka khilafin muta'assibatin lil mazahib kamar irin saɓanin da masu rataye wa mazhabobi suke yi wa minhuma la yu'akhadhu alaihi daga cikin saɓani kuma akwai wanda ba za a kama mutum a kan shi ba ka khilafin sahaba kamar saɓani irin na sahabbai wa man taba'ahum da waɗanda suka biyo bayan su min al'a'imma daga cikin limamai mai risala ya ce haram mai iziya ya ce halal mai ahalari ya ce makruhi mai wannan ya ce kaza to waɗannan ba za a kama su ba domin saɓani ne da ya zama musu na abu na tilas ba saɓani ne irin namu na son zuciya ba yanzu ga gaskiya kiri da muzu kana ji kace ba za a karɓi wannan gaskiya ba a baka ka ci gaba akan abin da kake don haka su wannan ba su daga cikin waɗanda suke zargi waɗanda ake zargi don haka kullum nake cewa ya kamata ka fahimta duk sa'an da ka ji muna kautata harshe a kan masu taƙalidanci da mazhaba mu ba da malaman fiƙihu muke ba da waɗannan waɗanda suka taurare in suka ƙi karɓar gaskiya ga ta bayyana gare su da su ne muke in kana da irin sa anguwar ku to da shi muke in shi limamin ku ne to da shi muke mun fahimci wannan da kyau amma ba da imamu malik muke ba imam malik bai taurare wa gaskiya ba da malam mai risala muke ba mai risala bai taurare wa gaskiya duk sa'an da suka yi magana da za su ga ga gaskiya daga baya za su da su bi gaskiyar dan mun ji misalin haka ko to amma mu yanzu kamar yadda na buga mana misalai jiya mutum iri da muzu ya ji cewa maganar da ya faɗa ta son zuciya ce ba dalili Allah ya ce ko annabi ya ce sai ya kawo mishi Allah ya ce annabi ya ce sai ya ce to wai za sai ya ce za a tirsasa shi ne ya bi wani ra'ayi wannan ba ra'ayi sunan shi ba shari'a kenan kuma Allah ya ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha shari'a muka dora ka akai sai ka bi ba ra'ayi bane dan mun yi magana da kai ka ce kaza na ce kaza sai ya zama maganar ka tana da dalili Allah ya ce annabi ya ce sai na karkata na bi wannan magana ba fa kai na bi ba linzami ya fi karfin bakin kaza kai kanka magana ta fi karfin ka ni ma ta fi karfi na wannan sunanta shari'a da ni da kai dole sai mu bi ta kawai ba wanda ya isa ya taurare mata to in na bi ta ba fa alfahari za ka yi ai mun taɓa magana da kai ai nasara a kanka sai da ka da ka bi ni ba ai ba kai na bi ba ni Allah na bi ni manzon Allah ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ake son mutane su fahimta kenan don haka al-shaykh al-allamah al-albani ya addu'a yace hasharana Allahu fi zumratihim Allah ya tashe mu cikin tawagar sahabbai da tabi'ai da waɗannan manyan malamai ranar gobe kiyama wa waffiqna littiba'ihim Allah ya mana gamdakatar Allah ya datar da mu mu zan muna bin tafarkin su fa zahara anna anna ikhtilafa sahaba to daga nan ne zaka gane cewa sabanin da sahabbai suka yi huwa ghairu ikhtilafi al-muqallida to ba irin sabanin masu takalidanci bane wa khulafatuhu a takaitan takaitawa dai shi sabani irin na sahabbai anna sahabata ikhtalafu tiraran su sun yi sabani ne abu ya zama musu tilas ne na ɗabi'a ne abu ya faru walakinnahum kanu yunkiruna al-ikhtilafa tare da sun yi sabanin fa amma suna nan suna ainihin kyamar wannan sabani wa yafirruna minhu kuma suna gudu ainihin daga wannan sabani iya yadda za su iya duk iya yadda za su kokarta su ga cewa sun gudu ainihin daga wannan sabani suna iyakar kokarin su akan haka don ai mun ji misalin jiya haka ko sai na umar har yana cewa daga yau duk wanda ya ji ya sake yin sabani akan wannan matsala da ya musu sulhu sai ya yi mishi kaza ya yi mishi kaza kuma manyan malamai ne suka yi sabani cikin sahabbai ya ce ku da ake duban maganar ku da za a ɗauki maganar ku in ku kuka yi sabani ba dole yan baya su yi sabani ba ashe kaga sabanin in ya faru gare su na dole ne amma duk da haka suna yi suna taka tsantsan suna kyamai shi wa yafirruna minhu ma wajadu ila zalika sabila kuma suna gudu daga sabanin matukar sun samu hanyar da za su yi su gudun mishi wa ammal muqallidatu amma su masu ratayewa da mazhabi fa ma a imkanihim al khulasa minhu tare da cewa za su iya kubuta daga wannan sabani walau fi kismin kabirin minhu ko da ta wani bangare ne mai girma daga sabanin za su iya kauce mishi fala yattafiquna to ba za su yadda kai ya haɗu ba ba za su ba da haɗin kai a tafi tare ba wala yas'auna ilaihi ba ma za su yi kokarin a tafi tare kai ya haɗu akan bin sunna ba bal yuqirrunahu sai dai ma kaji suna tabbatar da sabani din don haka sai ce fashatta na izan bainal ikhtilafaini akwai tazara mai nisa tsakanin sabani irin na sahabbai da irin na waɗannan masu taurarewa a yanzu akwai tazara jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu zalika huwa al-farq min jihati sababi wannan shine ainihin bambancin sabani irin na yanzu da kuma ainihin irin na sahabbai ta dangane da yadda yake sabbabuwa dama yace me yiwuwa ka ce to yanzu kai da ka ce sabani ba daidai bane a addini to yanzu saɓanin da ake yi a yanzu da saɓanin da sahabbai suke ko akwai bambanci shine malam yace akwai bambanci ta yaya za mu gane akwai bambanci yace wannan ainihin bambanci zai bayyana ne ta hanyoyin gane abu biyu na farko ka gane sababi me ya sabbaba wannan saɓani to ka ji suna su tilas yake sabbaba musu na yanzu kuma son zuciya ne yake sanya wa mutane to abu na biyu kuma yadda yake ka gane shine ka gane tasirin shi wanne irin mugun tasiri wannan ainihin saɓani nasu yake yi akwai wani tasiri da wannan ainihin saɓani yake yi nasu su sahabbai in yana yi wane iri ne in baya yi to mu yanzu da ake saɓani akwai tasirin da yake yi to shine yanzu amsar da zai baka sai ce wa ammal farqu min jihatil asari amma dangane da bambanci tsakanin saɓani irin na zamanin yanzu da irin na zamanin sahabbai to bambanci ta wajen tasirin shi kuwa فهو واضح wannan abu ne wanda yake karara wa zalika yadda bayanin yake kuwa anna sahabata radiyallahu anhu sahabbai Allah ya kara musu yarda ma ikhtilafihim al ma'ruf fil furu tare da sabanin su wanda ainihin sananne ne a wajen furu'a dan su dangane da matsala aqida ba su da sabani akai mun fahimci wannan da kyau ko duk sabanin su yana faruwa ne ta bangaren furu'a ko kuma ta bangaren harkokin siyasa na yau da kullum amma ba wai dangane da aqida ba to dan haka sai ce tare da cewa suna da sabani wajen furu'a kanu muhafizina ashadda almuhafazati ala mazharil wahada sun kasance suna matukar kula iyakar kula dan su ga cewa sun bayyana haɗin kai duk yadda za a yi ba su son su yadda ainihin a gane cewa akwai rabuwa a tsakaninsu inda za ka gane haka lokacin da wannan fitina ta taso musu gashi suna wannan faɗa ainihin tsakanin 'yan wannan tawaga da 'yan wannan tawaga amma in aka kashe mutum ɗaya daga ciki sai kowa ya tsaye da takobin shi sai a tsaya a je a yi wannan mutum ainihin wanka a zo ainihin a yi mishi sallah a bi bayan liman guda ɗaya a je makabarta ɗaya a rufe shi a mishi addu'a Allah ya ji kanshi kuma tare suka yi faɗan garin faɗan suka kashe shi to yanzu kaga ya tasiri kenan irin namu to yanzu akan musahabi da makaruhi sai ka ce wannan kafiri ne kada a bi shi sallah kada a ci yankan shi malam yace ba'idina kullal bu'di amma yufarriqul kalima su sahabbai din nan sun kasance ba'idina masu nisantuwa ne kullal bu'di duk din neman nisantuwa amma yufarriqul kalima daga duk abin da zai raba kansu to suna kokarin nisa daga wannan abu an fahimci wannan da kyau ko wa yusaddiqu sufuf duk abin da zai tsaga sahun su to suna kokarin nisa daga gare shi faqad kana fihi masalan man yara mashru'iyyatal jahri bil basmala misali daga cikin sahabbai akwai wanda yake ganin shari'a ce mutum in ya zo karatu a sallar da ake bayyana karatu yayi bismillah a bayyane ma'ana ya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a karatun fatiha daga cikin su akwai waɗanda suke ganin haka wa man yara adama mashru'iyyatihi akwai kuma wanda yake ganin yin haka ba shari'a bane sai dai kayi ta a boye wa kana fihi man yara istihbab raf'il yadaini daga cikin sahabbai akwai wanda yake ganin mustahabbi ne a daga hannu a sallah a ko ina wa man la yarahu akwai wanda yake ganin yin haka ba mustahabbi bane wa fihi man yara naqdal wudu'i bi masjid mar'ati daga cikin sahabbai akwai wanda yake ganin da zaran ka taba mace alwalaka ta warware wa man la yarahu akwai wanda yake ganin ko ka taba mace alwalaka bata warware ba wa ma azalika amma tare da haka faqad kanu yusalluna jami'an wara'a imamin wahidi sun kasance suna sallah baki ɗayan su a bayan limami guda ɗaya wala yastankifu ahadun minhum an salati wara'a al-imami li khilafin madhhabiyyin babu wani daga cikin su da yake kyamar ya ainihin yi sallah a bayan wani liman saboda sabanin mazhabi jama'a mun fahimci wannan ko cikin sahabbai akwai wanda yake ganin cewa shari'ar musulunci ta shar'anta ya bayyana ainihin basmalla yana da fahimta haka wani kuma yana ganin shari'a bata bayyana ba to yanzu wannan matsalar da aka yi sabani sai a fara tattauna ta anan aiko menene hakikanin abin da yake daidai wani na ganin cewa a bayyana basmala shine daidai wani yana ganin cewa ainihin a ɓoye basmala kada a yi ta a bayyana shine daidai to waɗannan matsalolin nasu dukkaninsu akwai hadisai akan haka waɗanda ainihin aka danganta su ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma a takaicen takaitawa ba sai an tsawaita magana ba waɗanda hadisan da ke cewa a yi basmala a ɓoye su ne suka inganta hadisan da ke magana akan basmala a bayyane ba su inganta ba wasunsu munkarai ne wasunsu kuma ainihin shazzi ne ma'ana ba su inganta ba ko zai zama akwai nakara ko akwai shuzuzi a ciki don haka bayyana ainihin basmala a karatu a sallar da ake bayyana karatu to ba shari'ar musulunci ba ce kaga sahabban da suka faɗi cewa ba za a bayyana ba sun dace waɗanda suka ce za a bayyana ba su dace ba saboda mai saboda an samu sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbatacciya in kana son ƙarin bayani akan haka ka je ka ɗauki littafin nasbur raya ta alhafizu zailai mujalladi na farko da kuma littafin ainihin irwa'ul ghalili mujalladi na biyu da littafin tamamul minna a takaicen takaita kenan kuma za mu zo nan gaba za mu samu ƙarin bayani akan haka dangane da ɗaga hannu kuma akwai sahabban da suke ganin aka ɗaga hannu a kabbarar farko to ba za a sake ɗagawa ba akwai sahabban da suke ganin za a ɗaga hannu a ko ina a cikin sallah to wannan magana ita ce daidai cewa za a ɗaga hannu a ko ina a cikin sallah dan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ainihin ɗaga hannu ɗin a sallah so ɗaya bane kamar yadda malikiya suke yi wasu daga cikin su kamar yadda ainihin ahnaf suke yi a abin da yake shari'ar musulunci shine mafi karanci a sallar ka ɗaga hannu a wuri hudu wajen kabbara harama wajen lokacin yin ruku'u wajen ɗagowa daga ruku'u wajen tasowa ta hiya to mafi karanci kenan mafi yawanci kuma fi kulli khafdin wa rafa a duk inda zaka sunkuya duk inda zaka ɗaga sujuda ce dagowa daga sujuda duk wannan shari'a ta tabbatar da haka akwai wannan ainihin hadisi kararre na nan cikin sunan abi dauda dan haka hadisin abdullahi dan umar da yazo cikin bukhari da muslim da sauran littafai cewa annabi baya dagawa a tsakanin sujuda biyu wannan hadisi gaskiya ne to amma ibnu umar ya faɗi abin da ya gani ne don haka kowa zai faɗi ainihin abin da ya gani wani sahabi kuma ya ce ya ga annabi na ɗaga a ko'ina don haka sai malaman ilimin usulun fiƙi suka ce man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya san wani ilimi da wani bai sani ba to wanda ya sani din nan sai ya zama hujja akan wanda bai sani ba ma'ana shi kanshi daga baya ibn umar kamar yadda al-imamu al-humaydi ya rawaito a cikin al-musnad da al-imamu ibn hazm a cikin al-muhalla daga baya an same shi an ce ala gafata malam kana cewa annabi baya daga hannu a tsakanin sujuda guda biyu mu mun gani da idan mu fa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi da ya ji sahabbai sun bashi labari sai ya ce alhamdulillah sai ya zan shi kanshi in ya zo yana sallah yana ainihin dagawa har a tsakanin sujuda guda biyu to amma wancan hadisi ya riga ya karantar da shi ya shiga duniya don haka aka zo ga riwayar shi amma waɗannan tafai guda biyu da na faɗi al-musnad na al-imam al-humaidi malamin bukhari ne yana da littafi al-musnad mujalladi biyu da akwai kuma littafin al-muhalla ta ibnu hazm tana da mujalladi takwas juz'i goma sha ɗaya to a mujalladi na biyu din an ruwaito da isnadi sahihi an yi wa ibnu umar gyara don haka shi kanshi sai zo yana ɗagawa har ma aka ce yana zaune gefe guda ya ga kai kana sallah baka daga hannayenka a tsakanin sujuda sai ya ɗebi tsakuwa sai ya jefe ka haka sai ka wayo sai ya nuna maka dan me baka daga hannu a tsakanin sujuda guda biyu tun da dama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'ana tunda an ce mu mu'mine ne mun yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to me ya rage mana kaza ya tabbata daga annabi shikenan mun bada kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kenan don haka daga ba wai kamar yadda aka saba a daga so ɗaya ba saboda wai hadisi da aka ruwaito cikin sunan tirmidhi da abu dauda cewa a ibnu mas'udin ya ce anin annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu so ɗaya da ya fara sallah walam ya'ud bai sake dagawa ba wannan hadisi da'ifi ne kwarai da gaske bai halatta ka aiki da shi ba dan haka al-imam al-bukhari yana da littafi wanda ya sa mishi juz'u raf'il yadaini juz'u raf'il yadaini yana magana ne dangane da daga hannaye a sallah nan gaba zaka ga Sheikhul Albani yana kawo shi yana bayani akai in mun zo wannan wuri za mu tsaya mu tattake mas'alar domin wannan mas'ala ce da aka samu fitina a kanta a zamun nan da domin a zamun nan da akwai masallatan da in ka shiga a wasu kasashe aka ga kana daga hannayenka a wani wuri sai su kore ka su ce sai su ma ka shedi kar ka sake zuwa masallacin nan Allah ya kiyaye kamar yadda zaka zo ka ji haka abubuwa suke wasu abubuwan fitintunu wallahi wannan da'awa da ta zo duniyar salafiya wannan da'awa ita ta maganin wasu abubuwan da dama wani abin ana son a bayyana amma salafiya sun yawa ba zai bayyanu ba kana faɗe yanzu za su yi ca akan ka ce a ina dalili babu dalili to kai shiru wa amma al-muqalliduna ash-shaykh al-albani yace amma su masu taqalidanci masu ratayiwa da mazhaba fa ikhtilafuhum ala an-naqid min zalika tamaman su saɓani irin nasu to akasi irin wancan saɓani ne na ainihin wato sahabbai cikakken akasi kuwa wato ya saɓa wa saɓani irin na sahabbai tsakanin saɓani irin na waɗannan da irin na sahabbai akwai tazara tazara mai nisa akwai cikakken bambanci faqad kana min asarihi yana daga cikin mugun tasiri da saɓanin waɗannan masu bin mazhabi da aka samu an tafarraqal muslimuna yadda aka samu musulmi sun yi saɓani fi a azami rukunin ba da shahadatai musulmi saboda saɓani sai da ya kai sun yi saɓani game da rukuni mafi girma bayan kalmar shahada ainihin guda biyu bayan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai sallah to saboda saɓani da ya kai matuƙa sai da aka yi saɓani game da sallah ala wa huwa sala yace ita ce sallah fahum ya abauna an yusallu jami'an wara'a imamin wahidin har za ka ganci suna ƙin yin sallah gaba ɗayansa a bayan liman guda ɗaya bi hujjat wai saboda hujjar anna salatal imami batila cewa wai sallar wannan liman batacce sallah ce au makaruha ko kuma wannan sallah da yake yi makaruhiya ce alal aqalli ga hukunci mafi karanci bin nisba ila al mukhalif lahu fi madhhabihi in an danganta shi ga wanda ainihin wato ya saba mishi a mazhabin shi ba wai a wurin mu salafiya ne muka ce wannan sallar shi ta ɓaci ba a'a wannan ɗan mazhaba sai ce wannan ba zai bi shi sallah ba saboda sallah shi ta ɓaci don shi a cikin mazhabar shi to sallah ta ɓaci wannan ya ce ba zai bi wannan sallah ba saboda a cikin mazhabar shi wannan yana yin wani abu wanda yake makaruhi misalin waccan matsalar da ita ta rage bamu tattauna ba shafar mace shafar mace dangane da ainihin wato abin nan cewa shafar mace yana karya alwala malamai suka yi sabani zuwa mazhabobi kamar haka wasu kai tsaye suka ce da zaran ka shafi mace alwalarka ta ɓaci wasu ka ce da zarar ka shafi mace alwalarka ba ta ɓaci ba wasu ka ce in ka shafi mace da nufin jin daɗi ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba alwala ta karye in ka shafi mace ba da nufin jin daɗi ba sai ya zama ka ji daɗi alwala ta karye in ka shafi mace ba da nufin jin daɗi ba kuma baka ji daɗi ba alwala ba ta karye ba to a ƙashin gaskiya a takaicen takaitawa duk cikin waɗannan maganganu abin da ke daidai shine in ka shafi mace da nufin jin daɗi ko ba da nufin jin daɗi ba alwalarka ba ta karye ba wannan shine hukunci wanda ya zo a cikin shari'a da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita domin gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin sallah ga matar shi Aisha tana kwance a gaban shi ta ta kafa kamar yadda gawa ke kwanciya gaban liman in ya zo yin ainihin sujuda sai ya kama kafafuwanta ya tunkuɗa sannan sai ya samu fili sai ya sujuda da ya ɗaga sai ta mayar haka har ya idar da sallar sallar shi bata ɓaci ba da suka tashi yin ta'awili waɗanda za su yi ta'awili sai suka ce ai ta sanya ainihin safa ne doguwa ta naɗe cinyarta sai aka ce ina dalili in ka ƙara hukunci akan abin da yake zahiri lallai sai ka ka dalili wane ne zai zo kwanciya ya nannaɗe jikin shi da safa duka to kawai dan dai mazhaba ku ta zauna lafiya sai ku yi ƙarya ɗaya kenan sannan ga shi hadisi sahihi cikin ainihin sunan tirmizi da sauran littafai da isnadi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato urwatu ya tambayi aisha ya ce gwaggo wai an ce wai annabi in yi alwala zai fita sai kan yi kis da wata daga cikin matan shi yakan sumbance ta sai ta ce kwarai da gaske sai shi wannan ɗa sai ya ce halama ke ce gwaggo sai ta kyalkyale da dariya sai ta rufe ido wato ita din ce kenan to ga annabi ya yi alwala zai fita sallah ya yi kis da matar shi to kis ana yi ne don sha'awa ko kuwa don magani ake yin shi likitanci ne ko kuwa sha'awa ake duk wanda ya kis da matar shi ne kenan sha'awa kenan to kuma sallah zai fita to sai su ce ai khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai mad dalil ala ala ikhtisasihi duk abin da kace khususiya ce sai ka kawo dalili in ba haka ba kai ma kanka da kake musuluncin sai a ce khususiya ce banda baka fata to sai ka ce ina dalili sai a ce kai ma ina dalili a ba dalili cewa sai sai jafata kawai zai musulunci sai a ce to ba dalili kai ma can ka bar mutane kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah yana saba da jikar shi a dokin wuyan shi yana sallah da ita umamatu in ya zo ruku'u da dagowa daga ruku'u har ya tafi sujuda tana wuyan shi in ya tashi ainihin zai kofa goshin shi a ƙasa sai kama ta sai sauke ta ya aje ta idan ya idar da ainihin wannan sujuda zai dago sai sake daukan ta sai ya dora ta sai suka ce to ai jika shi ce kuma to jika shi to kuma Aisha fa ta taba kunnan shi ce ai mata shi ce ko sai yasa babu wani dalili da ya tabbatar da cewa wai an shafa da jin daɗi ba a shafa da jin daɗi ba an shafa da nufin jin daɗi ba a ji daɗi ba duk wannan kuskure ne abin da ke daidai shine shafar mace ko da jin daɗi ko babu jin daɗi a lalaka ba ta kare ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma ka tafi ka je ka karanta littafin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid ta abul walid ibn rushd al maliki babban malami ne cikin malikiya yana da littafi babba wanda yake fiqhul muqaran yani yana gwama masabobi ne ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan sannan ya tabbatar da abin da ke daidai ka je karanta da sauran littafai irin su subul salam irin su nanal awtar irin su fatahul bari da makamantansu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kamar wannan matsalar sai wannan ya ce ni ba zan bi ka sallah ba saboda kai a mazhabarka kana ganin cewa in an taba mace alwala ba ta karye ba to ni a wurin mazhabata ku da an taba mace to alwala ta karye misali to tun da haka ne kaga kai baka da sallah kenan domin kai ko ka taba mace ba za ka sake alwala ba alwala ka ta karye wanda ya yi sallah babu alwala kuwa to shikenan sai a ce hukuncin shi bai daidai ba ko to dan haka yaya za a yi a bika sallah tunda kai baka da sallah sai ce ba zai bika sallah ba to amma su sahabbai tare da cewa wannan yana ganin kaza wannan yana ganin kaza duk da haka sai ya ce amma sai ya bi shi sallah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine ainihin Ash-Shaykhul Albani yace faqad sami'na zalika mu mun ji haka da kunnuwan mu wa ra'aynahu kuma mun gani da idanuwan mu kama ra'ahu ghairuna kamar yadda an samu wasu ma sun gani ban da mu gashi a ƙasa sai yace raji'il fasl samin ka koma ka duba fasali na takwas min kitabi ma la yajuzu fihi al-khilaf daga cikin littafin da ke da wannan sunan abubuwan da ba su halatta a yi saɓani a cikinsu ba shafi na 65 zuwa shafi na 72 tajidu amsilatan amsilatan adida mimma asharna ilaihi malam yake za ka samu misalai da yawa daga cikin abubuwan da muka yi nuni zuwa gare su waqa'at ba'daha min ba'd ulama'il azhar yace wasu abubuwan ma malaman azhar ne aka samu suka kirkiro waɗannan fitintunun sabani ne sai in suka yi kuma sai su ce bai halatta abu wannan sallah ba malaman azhar azhar wadda ke kasan masar jami'a ce ta farko a duniya to wannan daga cikin wasu malaman ma sun afkwa cikin wannan albani yace ka je ka duba ka gani to irin waɗannan tafai da ashekul albani ko kuma wani malami zaka je ne maka hujja da su abin da ake son a nuna maka ba sai ran da aka tashi tafiya ake fafe gora ba ba sai ran da kaji an kamo sunan littafi za a yi hujja da shi lokacin nan zaka ce zaka tafi fafutukar neman shi ba a'a wato duk inda ka samu kuɗi sai ka je ka sayi littafi kuma sai ka zauna ka karance shi daga farkon shi har ƙarshen shi to da haka ne kake tara karatun ai har ka zo kana magana kana hujja a cikin ilimi amma ka ce sai ran da kaji an kafa hujja wai sannan zaka tafi fafutukar neman littafi ina za ka same shi kasashen mu ba a damu da kawo littafai waɗanda ainihin ake binciken ilimi da su ba dan haka kawai da ka samu kuɗi kana ganin wannan littafi eh wannan baka da shi a ɗakin ka to kawai sai ka siya in yaso in ka je gida ka ji me yake karantarwa ina ya dosa to ka tasa bincike a gaba kenan ala haddi qawli sha'ir idza kunta fi shay'in fa kun fihi duk abin da kake to ka zage kai da gaske amma sai littattafan da kaji kullum ana yawan faɗan su zaka tattara to yaushe zaka samu ilimi shi wanda yake faɗa maka da a ce haka yadda bai karanto su ya gane haka ba shi ma kawai zuwa zai kwaso ya zo ya ta karanta daga haka har ya gane kaza ya tace kaza ya fitar da kaza ya gane kaza jama'a mun fahimci wannan da kyau ko tsarin da ake bi kenan na ilimi to gashi sai mu ci gaba sai ya ce كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان ya ce to yaya ma za a yi 'yan mazhaba ba za su ki bin junansu sallah ba bayan an samu wasu littattafai shahararru na mazhaba a yau sun nuna cewa makaruhi ne mai wannan mazhaba ya bi mai wannan ko mai wannan mazhaba in ya bi wannan mazhaba sallah ta ɓaci to amma mu asiri ya rufu a nan mu babu wannan fatawar a malikiya domin tun daga iziya in ka duba ko muktasar sai suka ce babu laifi ba malike ya bi ba shafi'e sallah ko ba hanafe sun fi buga misali ma da ba hanafe me yasa mai muktasar ko mai iziya suka buga misali da bahanafe saboda a cikin malikiya karatun fatiha farilla ne a kowace raka'a to wannan magana ita ce daidai amma a cikin hanafiya da wata bangare na mazhabin malikiya suka ce karatun fatiha ba farilla ba ne a dukkanin raka'o'in sallah sai dai in kai karatun fatiha a mafi yawancin raka'o'in sallah to sallar ka ta yi sauran rakawoyin kuma za ka iya cike su da zikiri da salati ko addu'a misali sallah azhar in dai ka karanta fatiha fatiha fatiha misali da sura a rakawoyi biyun farko ko rakawoyi uku to raka'a ta ƙarshe din nan ka tashi kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to kaga tunda hanafiya ba su ganin wajabcin abin da malikiya suke ganin wajabcin shi a sallah to da a irin wannan bankaura da waɗannan suke sai su ce kada a bi sallah kenan to sai Allah ya suturta mu fuqaha'u malikiyya mu sai suka ce a'a duk da haka ba a bi sallah ai mai muktasar ya faɗi wannan magana mai iziya ma ya faɗi tan kaje kai nazari zaka samu waɗannan karatuttukan a ciki to amma wasu mazhabobi billahi allazi la ilaha illa huwa kamar yadda zaka zo ka ji yadda ka san annabi da kafiri haka abin yake wani baya bin wani sallah bai halatta ya karba auren wani ba kai zaka zo ka ji ka tobara mata kai ka tobara sai da aka fita wajen musulunci tukuna aka je aka yi kiyasi sannan aka samu halattar da auren wasu yan mazhaba to shine sai ya ce wa kana min natijati zalika an tajida arba'ata mahariba fil masjid al jami sakamakon wannan ainihin wato mummunan sabani sai ka samu ainihin lungun liman guda hudu a masallacin juma'a guda daya a wasu kasashe kamar kasashen sham irin waɗannan lunguna na liman sai ka samu wannan da nasu wannan da nasu nan an sa limamin malikiya nan limamin hanafiya nan limamin hanabila nan kuma limamin ainihin abin nan shafi'iyya an fahimci wannan da kyau ko yusalli fiha a immatun arba'a limamai hudu suna ainihin sallah a ciki na kowace mazhaba muta'aqibaini muta'aqibina suna biye da junan su ma'ana in waɗannan sun yi waɗannan suna waje sai su bari su kuma waɗannan suka shigo cikin lungun limamin malikiya ma ba shafi'i ba zai shiga ba sai ya shiga ga nasu can kowa da nasu lakum dinukum waliya dini wata jidu unasan yantaziruna imamahum sai ka samu wasu mutane suna waje suna sauraron limamin su بينما الإمام الآخر قائم يصلي ga wani limamin can a cikin masallacin juma'a yana sallar juma'a su kuma waɗannan shafi'awa suna waje malikawa su fito tukuna malikawa in sun shiga hanafawa suna jira hanafawa in sun shiga hanabilawa kuma suna nan waje suna jira haka kowa ba zai bi kowa ba kowa ya taurare me yiwa kai ka ce to ina wannan abun yake yanzu Allah ya rufe asiri kasashen mu babu wannan abin amma ka tafi kasashen Sham ko kasashen Masar ka je ka ga inda mazhaba take zama kowa addinin gaban shi yake kamawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma waɗannan abubuwan hatta a waɗannan kasashen ma fa yanzu sun yi sauki kamar yadda na faɗi ɗazu saboda da'awa da salafiya suke ta yaɗawa mutane kansu yana ta wayewa saboda mutane gaskiya suke so to garin neman gaskiyan ne sai suka yi ta Salman farisi garin neman gaskiya Salman farisi sai ya fada hannun kiristoci amma da yake gaskiya yake nema Allah ba zai kyale shi ya tafi a bata ba sai da Allah ya tabbatar da shi ya dawo ya bi addinin musulunci da ma'aiki ya zo da shi har manzo Allah ya bashi digirin girmamawa yace Salmanu minna ahlul baiti Salmanu ɗaya ne daga cikin mu Salman ya zama dan cikin gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sanda zaka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin to Salman min ali Muhammadin bi nafsi Muhammadin wa fassihi annabi Muhammad da kanshi yace Salman ya zama dan cikin gida amma har kiristanci sai da bi babu irin gugur habbauta sai da ya shiga kuma dan sarki ne amma saboda neman gaskiya to haka yanzu duk inda kuka kale kuna neman gaskiya sai ga a buga nan a gangara nan a sai ka ga ana nan sai ga Allah ya dora mutane akan gaskiya balla qad wasala al khilaf ila ma huwa ashadd min zalika inda ba'd al muqallidina malam yace kai sabanin ma fa ya kai matukar tsanani fiye da haka ma a wurin wasu masu takalidancin misaluhu man man istizwaji bainal hanafi wa shafi'i misali akwai waɗanda suka ce bai halatta ainihin ba hanafi namiji ya auri ba shafi'iya mace ba to su kuma menene asalin abin da ya saka su a wannan rikicin saboda su kuma a tsakanin mazhabasu akwai wata akwai wata mas'ala dangane da imani dangane da aqida wannan ya ce bai halatta ka ce ni mumini ne insha Allahu ba ka kai togaciya sai dai ka ce ni mumini ne kai tsaye to hanafiya kenan shafi'iya kuma suka ce duk wanda ya ce shi mumini ne to kafiri ne shine har suka kaga hadisin da kuma kuke ta wa'azi da shi man qala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man qala ana alimun fa huwa jahilun duk wannan da ku kuke wa hanafawa mun fahimci wannan ba hadisi bane zagin kabilanci ne kawai yake tashi kamar yadda bai rabe da bahaushe ake bugawa kamar yadda banufe da bakatsi ne ake bugawa kamar yadda bahaushe da kaza kaza shine kawai wannan matsala ce ta kabilanci tsakanin mazhabi kawai amma asali ba hadisi bane to shine sai waɗannan suka ce to duk wanda ya ce shi mumini ne insha Allahu to wato yana ma shakka kenan to dan haka kafiri ne to tunda kuwa kafiri ne to bai halatta kai bahanafe kana musulmi ka je ka auri wanda yake ba shafi'iya in ta in ta ce ni mumina ce sai ta ce insha Allah to ita kafira ce domin babu aure tsakanin ainihin musulmi namiji da wadda take ainihin kafira ba ta da addini daga sama to ita wannan ba shafi'a kafira ce to tunda kafira ce bai halatta ka aure ta ba to kamar yadda zaka zo ka ji sai da aka samu wani babban malamin su yazo yayi ijtihadi sai ce to tun da ya halatta musulmi ya auri kirista mace to a yi kiyasi akan kirista mace ka auri waccan ba shafi'iya kun ji cikin musulunci duk ba a samu fatawa ba sai da aka koma waje tukuna aka yi kiyasi sannan aka da cikin gida sannan aure ya halatta ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية to ana nan a wannan hali wannan fatawa ta yi zafi sai ainihin aka samu wasu daga cikin mashuhurai sanannu daga cikin mazhabin hanafiya وهو الملقب بمفتي الثقلين wani babban malami ne ba hanafi ana mishi fatawa da cewa ainihin mufti sakilaini mai ba da fatawar aljanu da mutane wane mutum babban malami ne na fiqhu fa ajaza tazawwuj al-hanafi bi shafi'iyya shi sai yace yana ganin ya halatta ba hanafi ya auri da shafi'a wa allala zalika bi qawlihi ya kawo dalili cewa tanzilan laha manzilata ahlil kitabi idan ba hanafi ya auri ba shafi'iya sai ya aure ta akan yayi kiyasin an aje ta kamar kirista ce ya aura ko ba yahudiya tunda Allah ya hana to ayi kiyasi akan haka Ash-Shaykhul Allamatul Albani yace ka duba littafin Al-Bahrur Ra'iq daga nan ya ciro wannan magana wa mafhumu zalika Albani yace to kaga abin da za a fahimta wa mafahim wa mafahimul kutubil mu'tadara indahum abin da kuma za a fahimta daga littattafan da suke sune hujja a wurin waɗannan malamai annahu la yajuzul akasu kenan to akasin haka bai halatta ba domin bai halatta musulma ta auri kirista ba ko to tunda suka yi kiyasi akan haka to suna nufin kenan bai halatta ba hanafiya mace ta auri namiji ba shafi'i ba kenan tunda bai halatta kafiri ya auri musulma ba amma ya halatta musulmi ya auri kafira tun haka bai halatta shafi'i ya auri hanafiya ba amma ya halatta hanafi ya auri ba shafi'a kiyasi akan kirista a'udhu billahi min hadha al-qiyas sai ce wa huwa tazawwuji shafi'i bil hanafiya wato shine ba shafi'i ya auri ba hanafa to kaga kenan bai halatta ba kama la yajuzu tazawwuju alkitabi bil muslima kamar yadda bai halatta ba yahudi ko kirista ya auri ainihin musulma ba to yanzu jama'a kun ji sabanin mazhabi inda ya kai su dan Allah yanzu duk wannan rahama ce duk wannan yana cikin rahama da annabi ya zo da ita saboda Allah baki ya san abin da yake faɗi fa sa'an da kake magana kafin kai magana to bakinka kai ka mallake shi da zarar ka fara magana ko ka yi magana to shikenan bakinka kuma shi ya mallake ka sai abin da wannan magana taka ta hukunta da ita za a hukunta maka ba haza ni misalani min amsilatin kasira الشيخ العلامة الألباني يقول وأن مثالي قوايا بيوكي نان daga cikin misalai masu yawa waɗanda tuwaddihu lil aqili za su bayani ƙarar ga mutumin da duk yake da hankali al asrar sayyi'a mummunan tasiri allazi kana natijata ikhtilafil mutaakhirina wanda aka same shi sakamakon sabanin mutanen ƙarshe din nan da suka zo to yanzu da bambanci da na sahabbai ko ba bambanci da bambanci sayyidina ali ya aurar da ya shiga ainihin wa ga sayyidina Umar to ko da sabani a tsakanin su yanzu za a iya gane yake ne ya dauki ashi ya bashi ba za a gane ba to amma wallahi yanzu ku ji da kyau jama'a amma daina maganar sabanin mazhabi yanzu mu kanmu da muke yan izalan nan amma yanzu da ni da iri na ku din da kuke zuwa sauraron karatu billahi la ilaha illa illahu akwai yar dan izalan da zaka je kana so a ce waɗannan yan albani kenan fa kuma wallahi masallacin mu guda aqidan mu guda yan izala suke yan izala muke amma sai ce waɗannan 'yan albani kenan fa wannan ya faru ba wai ne ba riwaya nake ba tabbas ne nake ba da labari akan haka yanzu wannan ba bala'i bane su ma sun zama irin waɗancan kenan mu za mu bi su sallar juma'a za mu bi su sallar idi amma su sun ce kada a bi mu sallah mu kuma sai mu ce aje a bi su dan ne ba su kafirce ba mu muke bincike akan aqida duk sanda suka zama kafirai wallahi ba ma shakka mu ce kada a bi kowa sallah ba wanda muke tsoro a duniyar nan alhamdulillah sai Allah kana kafin cewa za mu ce wane sai mun kira sunanka mu ce wane da ko gani eh to kafiri ne bai halatta abin sallah ba amma wallahi da ko ga muna bin sallah din nan wallahi ba wai tauriya muke ba ba taqiya muke ba gaskiya ne yana karkashin aqidan mu ma wana rassalata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla aina cikin aqidan mu al-aqidatu sahawiyya muna ganin cin halaccin sallah game da ainihin bayan duk wanda yake mutumin kirki ne ko kuwa fajiri ne in ya kasance ya riga ya zama limamin mu ku dubi abin da muke nufi ya riga ya zama limamin mu ne muka waye gari shine liman sai zama yana ainihin fajirci yana shan giya ne ko yana zina ne ko yana caca ne ya riga ya zama liman kuma kwaɗe shi zai kawo tashin hankali fiye da wannan to ka'ida a cikin addinin musulunci sai ta ce duk mutumin da ya halatta ainihin wato sallar shi shi da kanshi tayi to in ka bi shi sallah sallar ka tayi shikenan sai muka dauki wannan sai muka zauna lafiya nazaran lima aslafna saboda nazari akan ainihin dalilai da muka gabatar da su mun taɓa karatuttuka nan cikin bukhari da sauran littafai ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin ainihin su abdullahi ibn umar suna bin hajjaj ibn yusuf sallah hajjaj azzalimi ne kisan kai yake kashe sahabbai ya kashe tabi'ai yayi muguwar magana amma suna bin shi sallah tun da yawa gari ya zama shine liman ga sayyidina usman ya bi limami sallah sayyidina usman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam limamin ya sha giya da daddare yayi mankas aka zo sallah asuba ashe liman bai gama watsake da kawai ya zo sallah sai ya musu sallah asuba raka'a hudu hudu malam liman yayi marisa yayi daidai da ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaka ce yayi raka'a hudu sai ce kun kara muku ne sai sai na Usman ya ce ma zilna fi ziyadati mundu an asbahana ai tunda alfitr ya kullo a cikin kari muke liman liman ya aka kwantar da liman aka yi mishi bulala shan giya kuma gobe aka ci gaba da bin shi sallah yau ma ba sai yana giya bane yasa aka bi shi a tun da gari waya cikin ƙari muke mana raka hudu sallah asuba karanta fikin sunna ka gani shi yasa zamu bi ka sallah wallahi kana nan musulmi dan uwa ahli sunna zamu bi ka sallah amma wallahi kana kafircewa a ba kai din ne ko daga kai zamu kalle ka tsoron ka muke bi amma kana sallah haka saki hannun ka kin jilzatul isra'an zan bi ka mu rungume hannun mu jilzatul isra'an ni sunnan ni kaza ni kaza muna nan muna bin ka sallah mun game da kai kuma wallahi ba mu da kulli a zuciyar mu game da kai ko kwa daya saboda ba asalin aqida ka ce ta lalace ba wani lokacin ma mukan yi muku kyakkyawan tunani cewa sunnar ma da muke faɗe kuke faɗa asali ba sunnar na sha faɗe anan nace ba sunnar suke ki ba mu ne suka rena mu suke ki to a tafi da sauki amma wallahi ran da muka gane da gaske manzon Allah kake ki kana faɗa da sunnar shi wallahi baka isa ba mu bi ka sallah amma mun san mu kake ki mu kake faɗa da mu to tafi Allah ya fi maka wannan ita ce aqidar mu jama'a an fahimci wannan da kyau ko jama'a don haka gashi ne Imam Bukhari yace babu imamatul maftuni wal mubtadi babu da ke magana akan limancin mutumin da ya faɗa fitina ko kuma dan bid'a ina ma'anar mutumin da ya fada fitina sun janye shi sun ce ba su yadda ya ci gaba zama shugaban kungiya ba ya ce ai ni na kafa kungiyar ma duk ma na sallame ku na kore ku to al-maftul kenan za a bi shi sallah gashi yana nan cikin kungiyar lafiyar shi lau amma yana yana bid'a bai zama kafiri ba ya ce za a ci gaba da bin shi sallah abinda mutane suka fada kuskure suna ganin wai duk inda bid'a take to kafirci ce a'a duk inda bid'a take bata ce ba kuma duk bata ce take zama kafirci ba amma duk inda bid'a take bata ce kuma duk bata tana kai mutum wuta amma kar ka fassara wannan batar da kafirci kaza bata ne kuma zai kai mutum wuta amma ba lallai ya bayyana ba tunda ba kafiri bane dan giya ba zai je wuta ban Allah da ya mishi ba a to amma za a ce zai dawwama ne a to ya kamata ka fahimci addinin musulunci yadda yake ka je kai karatu yadda ya kamata a wurin malaman da suka san aqidar salaf ka koyi littafin al-aqidatu tahawiyya da sharhinta ka koyi littafin tafsirul aziz al-hamid da littafin fathul majid wallahi zaka ga ka zauna da duniyar musulunci lafiya nan sai aka imam al-bukhari ya kawo asarin sayyidina usman cewa ga sayyidina Usmanu yana cikin huduba a kan mimbari khawarija suka zo suka ta wurgin shi da dutse har suka mako shi kasa ya suma suka janye shi gefe guda sun zo da sabon limamin su suka nada liman ya ci gaba da sallah aka janye Usman aka cikin gida da shi aka je aka ci Allah gafarta malam sun kwace masallaci su za su yi limanci ma bi su sallah yace ku je ku bi su sallah yace ku in kai ne sai ka ce fasalatuhu batilatun har abada ta baci ta mun fahimci wannan da kyau ko jama'a amma shi bai ce haka ba to kuma annabi ya ce yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim annabi ya ce nan gaba za a samu limamai masu son zuciya za su yi muku sallah in sallar ta dace sallar ku